الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin sha hudu ga watan hudu watan rabi'u nithani hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dubu da dari hudu da arba'in da biyar da arba'in da bakwai ci gaba da karatunmu na ainihin wato littafin al'aqidatul wasitiyya wallafa ta shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin ayoyi da malam yake jero mana dangane da tabbatar da sifofi na ubangiji subhanahu wa ta'ala kama kanat wa kama hiya biduni يعني تعطيل ولا تشبيه وبدون تمثيل ولا تكييف zamu tashi inda yake cewa karatu na shida kenan wa qawluhu wa huwa shadidul mihal haka ne ko yanzu zai shiga bayani akan sifofi na azabar Allah subhanahu ta'ala da ainihin wato al-makr wal kaid yanda Allah ta'ala yake makirci da kaidi ga kafirai da munafukai kamar yadda ya tabbatar makan shi wannan sifa aga hadda istihza munafukai Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun haka za a tabbatar da wa'annan sifofi yanda ya tabbatar makan shi to daga ciki akwai aya ta suratul ra'd aya ta sha uku cewa wa huwa shadidul mihal Allah ta'ala ya kasance mai tsananin kamu ne al-akhdh arwaito fasara shadidul mihal da cewa ana nufin shadidul akhdhi daga sayyiduna ali radiyallahu anhu wa arda arwaito daga mujahid ibnu jabr yace shadidul quwwati mai tsananin ƙarfi ne fassara almihala aliyun radiyallahu anhu bi shiddatil akhdi shadidul akhdi fassarahu mujahidun bi shiddatil quwwa tsananin wato ainihin ƙarfi ibn jarir at-tabari cikin tafsirin shi yace shadidu mumahalat shadidu shadidatun mumahalatuhu fi uqubati man tagha alayhi wa ata watamada fi kufri wato mumahala ta ubangiji wadda ita ce wato ainihin alkaid ko mumakara kamar yadda yake asali a lugha in an ce mumahalatun yani wato makida kun gane ko wato makircin da Allah ke shirka ke shirya mawa kafirai a cikin azaba shi mai tsanani shine ma'anar fassara ta ibnu jarir at-tabari kun gane ku amma mumahala ta ubangiji tana kasancewa akan kafirai da suka wuce iyaka waɗanda suka raina kudura da ikon Allah kamar yadda Abu Ya'la al-Mawsili ya ruwaito wato ainihin da isnadin shi zuwa ga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda cikin sababin nuzul na wannan aya ayar tana cikin suratul ra'd a aya ta sha uku Allah ya ce wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati wa yursilu as-sawa'iqu fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal Allah shi yake aiko da tsawa da godiya wato ainihin da godiyarsa wal mala'ikatu min khifatihi mala'iku suna cikin tsoro da furgici daga ainihin tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yursilu sawa'iqa kuma Allah shi yake aiko da tsawawaki shi yake aiko da tsawa cida fa yusibu bihi man yasha sai ya samar da wanda ya ga dama da su wannan tsawar da cutar da wanda Allah ya ga dama ta sauka akan shi wa hum yujadiluna fillah alhalin su waɗannan kafirai suna cikin jayayya game da lamarin ubangiji sai ce wa huwa shadidul mihal shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai tsananin azaba ne ko mai tsananin ƙarfi ne ko mai tsananin damƙa ne ga waɗanda suka ainihin wato raina ko suke shakku game da ikon shi kun gane ku sababin nuzul ɗin nata daga anas ɗan malik yake cewa nabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wani daga cikin sahabban shi kenan zuwa ga wani wanda ya kasance min fara'inatil arab daga cikin fir'aunonin larabawa akan shabbaha mutum da fir'auna in ya kasance mai dan kama karya ne jabbari ne a saman kasa shi yasa ma annabi ya kira Abu Jahal da cewa fir'aunu ummati shine fir'aunan wannan al'umma to irin su Abu Jahal da sauran dangin su cikin kafirci da bata ya tura shi gurin shi ya ce izhab fad'uhu li ka je ka kira shi ka ce ina kiran shi da ya je ya ce mishi ya du'uka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu man rasulullahi wa man la amin dhahabin huwa aw min fiddatin huwa subhanallah shi wane ne dan aiken kuma waye Allah ma da zinari aka yi shi ne ko da azurfa wal iyadu billah kaga wannan ya kira ruwa aw min nahas ko ma daga tagulla ko bakin karfe huwa mutumin ya dawo ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama labari ya ce ya rasulullah qad akhbartuka annahu a'ta min zalika na baka labarin fa mutumin nan taurin kanshi ya wuce duk inda muke tsammani kun gane ko qala li kaza wa kaza ce gashi gashi abin da ya ce mu tura shi na biyu ya ce wato ainihin ya je gurin shi ya maimaita mai irin wannan magana ƙara tura shi na uku ya ƙara maimaita mai irin wannan magana to yana cikin wannan magana ne iz ba'atha Allahu azza wa jalla sahabatan hiyala ra'si kawai sai Allah ya aiko wani girgije daidai kan wannan mutum fara'adat sai ta yi saki ta saki tsawa malan da cida fa waqa'at minha a sa'iqatun sai wata tsawa guda ɗaya ta faɗo daga wannan girgijen fa zahaba ya kahafu ra'su aka ya tafi yana tattare kan shi giragizai da wato ainihin duwatsun kwaron kwatsa na faɗowa shine Allah ya saukar da wa yursilu sawa'iqu fa yusibu bihi man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa sari'ul hisa wa huwa shadidul mihal aga yana nuna mihal na makircin da Allah yake saukarwa akan waɗanda suka kasance sun kangare ma dokar Allah sun yi girman kai daga bin Allah da bin manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ne shi yasa ibnu jarir ya ce wannan aya shabihatun bi qawlihi wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun fanzur kayfa kana makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in ana magana kan samudawa Allah ya ce suka shirya makirci mu ma muka shirya namu makirci za a tabbatar ma Allah ma athbatahu li nafsi an gane ko wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun basu san da namu makircin ba na sai suka sani Allah ya ce fanzur kadiba ka gani ya kai musulmi ya kai mai saurare kaifa kana aqibatu makrihim ya karshen makircin nasu ya kasance anna dammarnahu dumur wato mun damalmala su ne wa qaumahum ajma'in da mutanen su gabaki daya tilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu ko saboda haka wannan kenan kaga yana nuna izza da buwayar Allah da daukan mataki da daukan fansa akan wanda ya raina kudurarsa wa qawluhu wa makaru makran wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin wa makaru kafiran nan sun yi makirci wa makar Allah shi ma Allah ya kullana shi makircin a kansu wallahu khairul makirin Allah shi ne fiyayyen masu makirci da annahu kana yamkuru alal makiri yakan yi makirci kan makiri ne an gane ko sabanin makircin makiri daga cikin mutane allazi yazlumu yazlimu ghayrahu wa yahdumu حق غيره الذي كان له قوة وفضل عليه kaga shi in an ce wannan makiri ne yakan yi makirci ya cuci wani daga cikin mutane amma shi Allah ta'ala baya maida wato ihsani da isa'a amma in an mutum yayi mai kyau duk da in kai kanka kama wa yakan baka wanda yafi kyau lillazina ahsanul husna wa ziyada idan makircin Allah subhanahu wa ta'ala laysa ka makril makirin yasa yace wato wallahu khairul makirin wa qawluhu wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun aya da muka ambata ko ibn jarir ya fassara ta tare da fadin Allah ta'ala wa huwa shadidul mihal sun shirya makirci mun shirya makirci wato ainihin Allah ta'ala ya ce tare da su basu sani ba وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا للي كافرن نن سنا شريا كيدي لما إنا شريا كيدي أنا سنا سارة ونما كرتي دزاسي موا مسلمي Allah yana tsara musu wani makirci da zai azabtar da su da shi an gane ko wa qawluhu in tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su in فإن الله عفو غفو عفو فإن الله كان عفوا قديرا نسائكم العفو العفو والقدرة إن تعفوا إن تبدوا خيرا إن كوكا بيّن وانا الخير أو تخفوه كوما كوكا بويش أو تعفو عن سوء كوكا يافي دقا وتتوتر وادا أكي مكو فإن الله كان غفو عفوا قديرا لا يكسن تيمي يافياني kuma mai iko ne idan fihi sifatul afu kana ya'fu wa fihi sifatul qudra li'annahu kana qadiran ala kulli shay وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم العفو المغفرة والرحم والرحمة وليعفوا وليصفحوا سيافي كما سكودكي bayan zancen hadithatul ifki ko da ayat ta sauka akan sayyiduna abubakarin qadiyya shi da misbah ibn uthatha kan abin da ya fada akan ummul mu'minin aisha almubarra'atu min fawqi sab'i samawat abubakar yace ba zai ƙara ciyar da misbah ba duk da misbah dan uwan shi ma aka kama shi dumu dumu cikin masu yada wannan jita jita sai abubakar yace ya fudda hannun shi akan sai Allah yace wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم masu wadata da falala cikin ku kasi rantsuwa cewa ba za su ƙara ciyar da ‘yan uwansu muskinai wanda sun mayi hijira ba wanda suka yi jihadi don daga kalmar Allah su yafe su kau da kai ku ba kwasan Allah ya gafarta muku ne wallahu ghafurur rahim wanda Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai ne yana al-maghfiratu war-rahma min sifatihi subhana wa qawluhu walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin al-izza wa huwa azizun dhu izzatin hiya wasfuhu fal-izzu hina idhin thalathu ma'ani ibn qayyim ya bata ma'ana uku والعزيز فلن يرى مجنام جنابه أنا يرى يرى مجناب ذي السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني إبام عزة تألا معنا أكو سواء العزيز دم أنر wanda yake iya kara kowa al'aziz da ma'anar mai ƙarfi mai galaba babu wanda ya fi ƙarfin shi ba wanda ya rinjaye shi huwa al'aziz bi kowa mai ƙarfi ne shi fal'izu hina idin talatu ma'ani da aka walillahi al'izza izza tana ga Allah wali rasulihi sa'an nan izza ta manzo lilmu'mini na sa'an nan izza tana kurin masu imani ما عزة الله ليست كعزة الرسول وليست كعزة المؤمنين ومن عزة الرسول وعزة المؤمنين مأخوذ من عزة الله سبحانه وتعالى الذي آتاهم إياها بمنه وفضله وكرمه amma jinsin izzab ba kala ɗaya ba ne li'anna izzatallahi sifatun lillah wa sifatun la tabi'atun li dhatihi al-abadiyyu al-azaliyyu alladhi la bidayata lahu wala intihaa mafhum wa qawluhu wa qawluhu an iblisa alayhi al-la'na fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in ce na rantse da buwayaka sai na halakar da mutanen nan zuri'a ta annabi adam gabaki daya kaga ya rantse da izzar Allah hatta iblis i'tarafa lahu subhanahu wa ta'ala bil izzati wal jalal wa qawluhu tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram sunan ubangijinka ya albarkatu da albarka masu yawa wanda wato wannan sunan ya kasance ma'abocin girma da karamci idan fa huwa azizun wasmuhu aziz an gane ko ce dhil jalali wal ikram yani sifatul jalala wa sifatul karam kana اسم الله سبحانه وتعالى اسم ذو جلال لذا لم يكن أحد سميا له هل تعلم له سميا لا أحد يكون سميا لله عز وجل وصفة اسم الله تعالى موصوف ب موصوفة بالكرم أنه يعطي كرما يعطي كرما آه يكن باير دن كوتتاوى وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا نفي السمي عنه عز وجل كوري ما الله تقراه koda ka ji wani suna irin sunayen Allah fil haqiqati wal ma'na laysa kadhalik an gane ko kaga al malik min asma'illah al malik min asma'illah maliki yawmiddin lakinna هناك مالك من أسماء البشر مالك بن الحويرث من الصحابة مالك خازن النار من الملائكة سونا يني كوي يزو ديا أما با واتو أينهم معنا سولي العزيز كوي عزيز مصر كو إيه قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين عزيز مصر ليست عزته كعزة الله سبحانه وتعالى باب كوهدي to dan haka babu wani samiyi wanda yake tare da Allah wanda shine takwara walam yakul lahu kufuwan ahad nafa an nafsi al mukafa'a nafi al mukafa'a laysa lahu mukafi'un ba wanda yake tamka ko kwatankwaci ko kama ko tsara ko wari na Allah subhanahu wata'ala shi babu shi ahadun samadun fardun ne babu wanda yake daidai da shi ko makamancinsa la fi ismihi wala fi sifatihi wala fi fi'lihi azza wa jal ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون shekar ku sanya ma Allah kishiyoyi alhalin kuna sani nafiyu an-nidd anhu azza wa jal kore ma Allah ta'ala kishiya daga gare shi ba wanda zai kasance kishiya kamar yanda ba wanda ya kasance tamka gare shi ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله صفة المحبة كان يعني المؤمنون يحبونه لذلك شبه محبة المشركين لشركائهم كمحبة المؤمنين لربهم عز وجل وهذه المحبة ليست مشبهة ليس لا لا هذا التشبيه ليس تشبيه لمحبة الله تعالى بمحبة الشركاء للمشركين إنما شبه محبة المشركين عبدة الأوثان بمحبة المؤمنين لله عز وجل أنقانيكو طيب يحبونهم كحب الله في الآية أيضا نفي الأنداد وهو جمع ند الذي ذكرناه في الآية السابقة وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقل كتي الحمد لله دكا يبود غوديا سنتبت الله الذي لم يتخذ ولدا وأن الله بيرك دابا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولم يكن له شريك في الملك كما باشد أبوكين تاريا تكن ملكنسا بيد متيمكي بيد وني مينيستا بيد وني وزيري da zai kama mushi ko ya dafa mushi domin ya kasance wato ainihin sammai da ƙasai suna hannunsa kuma wala ya uduhu hifzuhuma wa huwa samiul basir walam yakun lahu waliyyun min adh-dhul Allah bai kasance yana da wani majikunci saboda ya gaza ko kaskanci ba kai ne kake neman aboki dan ya dafa ma kake neman ɗa dan ya taimaka ma kake neman kaza shi ko Allah ta'ala ko da ka ji ya ce Allahu waliyyul ladina amanu ba dan ya kaskanta bane ba dan yana neman tallafin su bane ba dan yana neman agazawa ko taimakon su bane bal bil aksi shi as-samadu ne ai su suke neman duka waɗannan a gurinsa amma shi ya riki wasu waliyai ba dan su taimake shi ba dan ya gaza ba azza wa jalla وكبره تكبيرا كجرم ما شجرم ما الله أكبر تكبيرا يسبح, يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يسبح لله يناين تسبيه قال الله وأي ما في السماوات وما في الأرض دك أبن دكيتكين سميد أبن دكيتكين قسي كما استغراقية مستغرقة للجنس دك جنس هل تنسمى لأنك أساسنا ما الله تسبيه هر أرني إيه دومون ياتي وظلالهم بالغدو والآصال كوشي بيد هرشي بإنوش تنا تسبيه تنا تركك الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم نعم له الملك وله الحمد ملكي دغوديا انا هننسا وهو على كل شيء قدير kuma shi mai iko ne akan dukkan komi sifatu alqudra wa anna alkulla yusabbihu lah wa sifatu almulki walhamdu lah كان الملك له والحمد له وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا sarki ya tabbata ko albarkatu sun yi yawa ga Allah wanda ya saukar da Qur'ani mai raba tsakanin gaskiya da ƙarya akan bawan shi liyakuna lil alamina nadhira dan ya kasance mai gargadi ga halittu الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي له ملك السماوات والأرض ألا ننشيني وان ديكي ملك سمي دكسي ولم يتخذ ولدا بيركي ونداب ولم يكن له شريك في الملك بيد أبوك تاريا تكن ملك سابا وان ديباد هنن جاري وخلق كل شيء شيئا لتدكا كومي ديكي هلتاني فقدره تقديرا درجة شي درجتاوا كجرم ما شي جرمماوا إذن هو جدير بالتقدير وهو سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه وهو سبحانه وتعالى متبارك الأسماء تبارك بمعنى كثرت بركته وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ما اتخذ الله من ولد الله بيريكي دابا وما كان معه من إله كما بيكسنشي أكوي وانا أبن بوتا تارد شيبا دا هكني إذن إن دا هكني إلا ذهب كل إله بما خلق da kowane abin bauta sai ya tafiyar da samfurin halitta shi daban ce tsarin halitta shi daban ce la zahaba yani lahtassa da kowane abin bauta ya keɓance wani salo ko kamanni na daban ga halitta shi da ba za ka ga mutane kowa da irin tsari guda ba inda akwai wani abin bauta na daban kenan da akwai wani mai halitta na daban domin ita uluhiyya na luzumtar da rububiyya in dai an bauta mushi to kenan shi ya halitta to wanda ko bai halitta ba bai cancanta a bauta mushi ba inda akwai ko wanda ya cancanta a bauta mushi da an ga halittun mutane sun bambanta da an samu wani samfuri na mutane hancin su ba a inda namu yake ba da kunnen su ba inda namu yake ba ila a yi musu ido ɗaya ko a mai ido a tsakiyar kai ko a yi mushi gwiwa a bayan kafa amma kaga sai Allah ta'ala ya sanya dukkanin tsarin halittar ɗaya ne kenan mai halittar guda ne kuma ko shi ya cancanta abauta mawa wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da sashin ababen bautar sun dinga neman cin nasara akan sashi da sai Allah gabas wal iyadu billah ya kai ma Allah yamma hari kamar yadda sarakunan duniya suke yi a lokacin da ake fafutukar tabbatar da mulki ko alimul ghaibi wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala Allah ya daukaka amma yasifuna game da yanda suke siffanta shi ya wuce alimul ghaibi wa shahada shine masanin abin da ya faku ya boyu da abin da yake a fili a sarari fa ta'ala amma yushrikun Allah ya albarkatu ya girmama daga abin da suke yi na ainihin wato siffanta Allah da halittunsa na'am sai mu bashi haka na'am karatu na shida ne aka yi ko na'am